الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau asabar uku ga watan safar shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku jira na muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya muwafaka da sha ɗaya ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya za mu ci gaba da karatun littafin mi'atul ma'ani wal bayan da a darasi na na biyar kenan hmm? ko na shida ne to a darasi na biyar karatun balaga kenan da mun kammala ilmul ma'ani ko za mu tashi a fanni na biyu shine al-ilmul bayan al-ilmul sani ilmul bayan ilimin bayani kenan yanzu an gama bayani akan na ma'ana wanda ilmul bayan san malamai na balaga suna cewa shine ahammul abwab daga cikin babukan balaga guda uku to wannan ya fi kowane mahimmanci wasu ma na ganin waɗancan ilmomin guda biyu ma a cire su daga cikin balaga a ilmul ma'ani a kai shi babin nahau ya fi alaƙa da nahau ilmul bade a sashi cikin ilmul arus wal kafiya a bar kawai ilmul bayan nan na balaga take to haka haka dai wasu suke faɗa to wallahu ta'ala ya dai mana muwafaka wasu kuma na ganin a'a a dai bar shi dai kamar yadda magabata suka bar shi wannan malaman zamani ne waɗanda ke ƙoƙarin kowane fanni sai an yi ƙoƙari an sauwaƙe shi an mai da kowane babinsa to amma dai babu shakka ilmul bayani yana da matuƙar mahimmanci sosai ilmul bayan to za mu tashi a baiti na saba'in da biyar da mali yake cewa ilmul bayani ma bihi yu'arrafu يراد ما طرقه تختلف في كونها واضحة الدلالة في بابه لازم ما وضع له إما مجاز منه الاستعارة تبنا تبنا يسامكم to dai yana baitin yana iya yi tubna alat tashbihi aw kinaya ko kuma tumbi alat tashbihi aw kinayatu duk dai baitin bai samu matsala ba wa tarafa tashbihi hissiyani ولو خياليا وعقليان ومنه بالوهم وبالوجدان أو فيهما يختلف الجزءان ثم ليتشي علم البيان إيه أنشي البيان اللغة العربية أنا نفن التوضيح والكشف والإظهار abin da aka fito da shi fili aka yayi masa labule aka bayyana shi shi ake kira bayani wannan filluga ba a istilahi na malaman balaga ba so da haka duk sadda ka ji an ce yi bayani to abin da ake nufi kenan ma'ana ka fito da abu a fili kowa ya gan shi amma istilahi na malaman balaga kamar yadda za mu ga mala ya kawo tarifi duk da tarifin shi yana ɗan da wahalar fahimta amma abin da suke cewa الدنقلي شيني إيراد المعنى الواحد بتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة عليه من تشبيه ومجاز وكناية على وجه المبالغة بلازم الألفاظ الأصلية wannan duka tarifi ne na ilmul bayan bi ma'ana zuwa da wata ma'ana guda ɗaya amma kuma da tarakibu daban-daban tarkibi kaza tarkibi kaza tarkibi kaza amma kuma ma'ana ɗaya wanda shi ma na nau'i ne na balaga yau an ji ka faɗi jimla kaza aka ƙara baka ba ka sake faɗin wata jimla aka ƙara baka ba ka sake faɗin fata ta uku da alfaz daban-daban amma kuma wal ma'ana wahid ta fuskar suna za a ɗan samu canji ko ƙarin wani abu amma dai in za a kira abin suna guda za a yi masa sannan kuma ya zan dalala ɗin tashi ta bayyana ƙara ɓaro-ɓaro kila tashbihi ne ka zo da shi ko majaz ko kenaya su ne manyan babuka na ilimin bayani tashbihi da ababen da ya kunsa da kuma da kuma majaz shi ma da kashe-kashensa da abin da ya kunsa da kuma kinaya da kashe-kashenta wasu na karawa da alisti'ara sai su zama hudu kenan to in ka fahimci waɗanga abubuwa a balaga babu shakka kamar ma ka san balaga in kuma ka kasa fahimtar waɗanga babuka guda hudu tashbihi majaz kinaya isti'ara to akwai akwai matsala akwai matsala hmm. to saboda haka ƙwarewan mutum da malaka da yake da ita a yare na larabci to shi ke kawo wannan kana da ma'ana guda ɗaya amma kuma sai a ganka kana kawo ta da lafazi daban-daban lafazi daban-daban lafazi daban-daban to wannan shine a dunkule a ta'arifin da mala ya kawo kamin mu shiga babukan sai ce ilmul bayani ilimin bayani ma bihi yu'arrafu saboda zarurar waka yayi urafu ya kamata to amma aka yi haka baitin zai kalle shi yasa ake wa ra'un shadda ma bihi yu'arrafu kamar ka ce ma bihi yu'rafu abunda bihi da shi yu'arrafu ake sanin ma a iradu tuzgowar ko kawowar daga aurada ne fa'aura da humun nar na shi na a ƙur'ani to tuzgowa ko tahowa da abin da yake ma turuƙohu abin da yake taraki budinsa hanyoyinsa ta talifu sun saba amma kuma wal ma'ana wahid fi kauniha a cikin kasancewar hanyoyin nan wadihatar dalala kan cewa dalala ɗin abin da suke nuni a bayyane take ma'ana da hanyar farko da ka kawo da tarkibi na biyu da na uku duka dai suna bayyana ma'ana kaza. kuma dalala ɗin a fili take ba a ɓoye take ba fi ma bihi a cikin abin da yake bihi da shi lazimu yana lizimtar mawuzi alahu abin da aka aza lafazin don shi duk lafazin da gani na larabci to asali akwai abin da aka aza lafazin don ɗai wannan ma'anat don ɗai wannan ma'anat saboda haka idan ka ce al'insanu to larabawa sun aza lafazin al'insanu ne suna nufin hayawanun naƙiƙun eh wata dabba wai mai magana wata dabba mai magana to amma banda wannan kuma akwai abin da lafazin ke iya lizimtar tabbatar da shi shi da duk sanda aka cewa ne ko kuma aka ce al'insan to za ka same shi yana dariya yana kuka yana farin ciki yana baƙin ciki to wannan kaga lazimu ma wuri ala duk sanda an ka ce al'insanu dole kai za ka hararo wannan ko ba haka ba to waccan dalala ta farko ta menene al'insanu haiwanun natif to ita malaman mantik da su malaman balaga suke kira dalalatul mutabaka shine a aza lafazi don ma'ana 50-50 ko a ce 100 bisa 100 ba a rage komai ba ita kuma waccan ma'anat da yake kharija ce ko kharijin ce anil lafzi ita ake kira dalala iltizamiya ana faɗin al'insanu to ko ba a ce yana dariya yana kuka yana farin ciki yana bakin ciki kai kwakwalwarka za ta mi to wannan iltizami kenan misali larabawa sun aza addaru suna nufin gida wanda na farko dai a zagaye yake da gini sannan akwai ɗakuna a ciki ko ba haka ba ne akwai ɗakuna da ciki ɗakunan su kuma suna ɗauke da rufi to wannan shine ma'anar addaru lafazin da su laraba suka aza shi a kan shi to wannan ana kiran shi dalalatun mutabaka to amma kuma za a iya samun iltizam shine ana iya samun mutane ciki ko wadda iltizam ne bai yiwa a ce an gina gida an zagaye shiga ɗakuna ga kowa amma a ƙaddara wai babu wanda a ciki hakanan kawai gida yake rayuwa lokacin da ya tashi rushewa ya rushe to wannan dilala iltizamiya kenan akwai dilala tadammuniya dalala tadammuniya shine lafazi ya ɗauki wani juz'i na ma'ana nashi kawai misali an ce albaitu ɗaki agaye duk inda an samu ɗaki yana da mi yana da rufi yana da ginshiƙai ko ko mu ce fila filoli to a saƙaf wannan da lalace ta zammuniya da lalace na amsa zammuniya sau da haka duk sanda aka ce albaitu to za ka hararo cewa yana da rufi to wannan hararowar da za ka yi kaga wani sashe ne na mi na ɗakin don ba shi ɗaya ɗaki ba ko rufi ɗaya ɗaki akwai gina zagaye haka ko akwai ƙofa akwai tagogi eh to in ka haɗa su gaba ɗaya sai ya koma dalala mutabaka amma an ka ambace wani fat na ɗakin wani sashi kawai to wannan ana kiran shi dalala tadammuniya in an ka ambaci kuma abin da yake lazimin abin ne lazimin abin ne ma'ana yana lizimtarsa amma ta fuskar waje duk sanda an ka faɗe shi haɗe suke fi sura fi zihin a ƙwaƙwalwa haɗe suke ba su rabuwa eh to wannan ana kiranta da dalala iltizamiya dalala iltizamiya to amma su a malaman ilmul bayani ba ruwansu da dalalatun mutabaka galibi sun fi kula ne da dalala iltizamiya dilala iltizamiya to amma su malaman mantiki su sun kafi kawo wannan matsala shi yasa can abdurrahman al-akhdari a littafinsa as-sulam al-munawraq da ya rubuta akan ilimin mantik to ya wake wannan matsala yake cewa dalalatul labzi ala ma wafaqa yad'unaha dalalatal mutabaqa wa juz'ihi tadammunan wa ma lazim fa huwa iltizamun in bi aqalin iltuzim to haka sai ya wake su saboda haka muna dalala mutabaqa muna dalala tadammuniyya muna da dalala iltizamiyya to in ka fahimci haka shi zai sa an zo tashbihi kenaya isti'ara to za su yi ma sauƙin fahimta za su yi sauƙin fahimta to da haka in an ka ce maka ga wane nan waje to in ka fita za ka ga surar jikinsa ko ba haka ba a ba za ka iya ganin hankalinsa ba ba za ka iya ganin iliminsa ba in ma jahili na ba za ka iya ganin jahilcinsa ba a ido ko in ma an ce taɓo mana jahilcinsa ba za ka iya ba amma da an ce ga mutuncin to za ka suranta wayannan abubuwa to dilala iltizamiya kenan dilala iltizamiya ko kuma a jarumi ne yana da jarunta eh da an ce ma ga zaki can abu na farko da zaka fara ji me zaka fara ji jarunta to dalala iltizamiya ke eh to wannan kenan to shine abin da yake nufi cewa fi kauni hawa hatar dalala a cikin kasancewarta mai bayyanannen abin nuni akan ce addalala akan ce addilala bi kasri dal akan ce addulala amma dai addalala bi fatihi dal afsahu shi yake zama fasaha dalalatu kaza yake kace dilalatu kaza kamar yadda Sheikh Amin Ashankiti ya faɗi wannan a littafinsa Adabul Bahsi wal Munazara. Adabul Bahsi wal Munazara. To, balaga saboda haka tana da alaƙa da ilimin mantiki sosai, kuma tana da alaƙa da usulul fiƙi. To, shi yasa dole in kana son kowanne ka fahimce shi sai ka san kowanne, sai ka san mantik, sannan sai ka san balagat, sannan kuma sai ka san usulul fiƙi. wani na shiga cikin wani fi ma bihi a cikin abin da yake lazimu yana lizimtar ma'anar ma wude alahu abin da aka aza lafazin don shi shine dalala iltizamiya kenan da haka larabawa sun aza al'asadu ne akan dabba maran magana eh alhaiwanul muftaris duk sanda akan shi sun ka aza lafazin amma abin da ya shahi shaja a sadawaye wannan dalala ce iltizamiya to saboda haka da an ce ga mutum nan to kaga za ka suranto yana da kai yana da ido to wannan dalala ita ake kira dalalatu tazamuniya saboda ba ta game zatinsa gaba ɗaya ba a wani sashi ta kunsa wani sashi ta kunsa ko? to albabu al'awwal babi na farko a tashbihu bayani akan tashbihi to nan za ka fahimci ma'anar wancan tarifi da ya kawo mana cewa iradu ma'anar wahid kawo ma'ana guda amma kuma bitaraki ba mukhtalifa amma da lafuzza daban-daban za mu ga misali to sai a tashbihu a tashbihu ya an ce tashbihi shine ne a luga dai kamanta abu da kaza amma istilahi nasu su malaman balaga suka ce ilhaqu amrin bi amrin bi sifatin mushtarikatin bainahuma bi adatin min adawati tashbih shine hada wani abu da wani abu abubuwa ne guda biyu daban-daban suke to sai ka yi kokari ka hada su a cikin wata sifa wadda sun kai tarayya da ita tare da wata na'ura ta tashbihi wadda shi ake kira tashbi ababen kala biyu ne kowane da bai yake amma sai ka yi ƙoƙari ka haɗa su saboda wata siffa da sun ka yi tarayya akwai ta can akwai ta nan sai ka haɗa su da wadda shi ake kira tashbihi to yana da rukunai a wasu ce guda hudu muna da almushabbahu muna da almushabbahu bihi muna da wajahu shabai muna da adatu shabai wasu na ƙara da na biyar gardu tashbihi gardu tashbihi me yasa an kai tashbihi eh to idan an ce almushabbahu shine wanda ake kokarin a kamanta shi da wani abu in an ce almushabbahu bihi wanda aka kamanta shi da wani in an ce wajihu shabahi shine siffar tarayyat siffar da ta haɗa su ya an ce adatu kamar kafin kamar ka'anna kamar mislu kamar shibhu ko shabaha ko yashbihu ko masala ko yumasilu da makamantansu duk wannan ana kiran su da adawatu tashbih shi kuma gardu tashbihi me yasa an ka kamanta wani da wani malgard in kaga tashbihi a cikin qur'ani me manuha ko ko haka dai Allah to wadda su dai arkanu kamin mu shiga saboda haka in kace misali zaidun kal asadi fi shaja'ati ko shaja'atan zaidun kal asadi shaja'atan zaidu kamar zaki ne ta ɓangaren jarunta a gari saboda haka zaidu shine almushabbahu asadu shine almushabbahu bihi kaɗin nan kal asadi ita ake kira alatut tashbih shaja'atan ko fi shaja'a shi ake kira wajahu shabahi to shi gardu tashbihi da kwakwalwa zaka hararo shi to me yasa an ka kamanta zaidu da zaki hmm a eh malgars li bayani halihi don a yi bayanin halin halin da yake ciki eh shi yasa aka yi tashbihinsa don a bayyana halin shi zaidu din almushabbahu bihi saboda haka gardu tashbihi wani lokaci yana koma ga almushabbahu wani lokaci ma yana koma ga almushabbahu bi a lokacin da aka samu at-tashbihul maqalub wanda zamu zo kansa zamu zo kansa insha Allah to wannan a takaice mun ji ta'arifin tashbihi mun ji arkanu dinsa kuma mun ji misalinsa saboda haka in mun zo buka ce a kawo aya eh a hidda almushabbahu a hidda almushabbahu bihi alatu tashbihi ko sannan mi wajhu shabahi sannan gardu tashbihi eh duk ayar da hagani da tashbihi tana da wayannan abubuwa duka mm duk wata aya da ka gani in dai tana dauke da tashbihi to tana dauke da wayannan abubuwa to a matsayinka na mai tsun ya fahimci alqur'ani dole ka san su a matsayinka na wanda zai zo ya bayyana ma'anar ƙur'ani dole ka ka fito da su wanda za mu zo misalai cikin alƙur'ani insha Allah wasu makila har da hadisai saboda abubuwa su ƙara fahimta a to abin da ya rage mana a ƙasa mu tashbihi wanda suna nan ana kakkasa tashbihi kala kala bi itibari arkani an kakkasa tashbihi lura da rukunninsa in an kalli a ainihin almushabbahu da almushabbahu bihi to an ka kasa haka an kalli a datu ɗinsa ya an kalli wajahu shabahi duka balabe sun ka kasa za mu zo a kansa insha Allahu ta'ala to sai a dama mun ce arkanu ɗinsa akwai almushabbahu ko akwai almushabbahu bihi to su za a yi bayani za a yi bayani akan arkanu tashbih to su da shi almushabbahu da shi almushabbahu bihi malaman balaga wani lokaci na kiran su da tarafat tashbih geffan tashbih da su ne umda su ne manya saura duka takmila ne don ana ma iya shahe su gaba daya amma su su biyun dole a same su dole duk yadda aka juya to dole a samu almushabbahu da a samu sannan a samu almushabbahu bi amma ana iya goge adatu shabahi ana iya goge wajahu shabahi saboda wasu dalili to yanzu misali saboda mu ƙare sharhi akan tarifin da ya ambata a baya idan ka ce misali a zaidun kal'asari shaja'atan a wannan sai a ce kayi tashwihi to in ka ga dama kuma za ka iya cewa zaidun kal'asari shi ma dai kaya tashbihi kaga ba irin tarkibin farko ba in kuma kaga dama ka ce zaidun asadun shaja'atan in kaga dama kuma ka ce zaidun asadun sai ka yi shuru kaga tarakiba mukhtalifa amma wal ma'ana sai dai manufa tasa an ka kawo wannan da kaza wannan da kaza wannan da kaza shi kuma gardu tashbihi shi zai tantance maka manufar da tassa nan an ka ambaci kaza nan kuma an ka shafe kaza to in ka sa alkur'ani kuma ka san balaga to sai ka ga sannan ne za ka je yana ƙara maka imani amma ba ba balaga ai ba za a fahimci alkur'ani ba ɗanɗano babu ɗanɗano kamar ana cin abinci ne ba gishiri da ba to shi ne misalin wanda ya kila ya haddace alkur'ani ya iya tilawarsa lafiya lau alhamdulillah amma bai da balaga to ba zai ji ɗanɗanon alƙur'ani ba ta kuma balagan nan dole ne tunda dama su larabawa duk wa'annan asalibu ɗin suna amfani da shi suna amfani da shi da shi kuma alkur'ani da aka zo sai aka saukar da shi bisa ga wannan usulubin nasu ba a saba ba da yarensu aka saukar da shi ƙur'anin arabiya shi ne jullu ma na zalabi mafi yawan abin da alkur'ani ya sauka da shi ƙur'ani yana da lugogi guda hamsin to arba'in da biyu duka na larabawa ne takwas su ne a jamawa waɗanda ba larabci can da za ka samu an sa'a ambaci wasu kalmomi waɗanda ba larabci ba irin su sundus istabarak waɗanda ba larabci ba ne irin su saradiku ba larabci ba ne ismail eh ba larabci ba ne ibrahim duk wannan alfazi ne waɗanda ba larabci ba amma asali umda ɗin abin da ƙur'ani yake tafiya akan sa larabci kawai misali ne a ka zo za ka rubuta wasiƙa ta turanci zuwa ga wani mutum da ake kira ɗan ladi ko za ka rubuta mai wasiƙa da larabci ko da fulatanci ko da wani yare sai ka zo ka ce to zan rubuta ma ɗan ladi wasiƙa misali da yaren da kake so to don ka kawo dan ladis ai ba a cewa wasiƙat ba wannan yare ba ce da wani dalili da ya sa kabe ka abace suna da haka dan saboda haka an ka san shi bai yiwa ka ce a to yanzu bari mu juye daga dan ladin mu mai sai a ko wani yare na daban to irin wannan haka ake samu a qur'ani can shehu abdullahi duk ya kawo lugogin nan guda hamsin in mun koma مفتاح التفسير يلا تشيوا لغاته خمسون فالكثير قريشها وجابه النمير هزيلها كنانة وخصعم وخزرج وأشكر وجرهم إلى آخر ما قال حكى يتكاوس yace lugogin ƙur'ani hamsin ne saboda haka ko ba larabe kake dole sai ka koyi larabcin ƙur'ani saboda akwai wasu abubuwa da aka ambata larabawan kuku ba haka suke faɗin abin nan ko ba larabe kake sai kayi karatu sai kayi karatu a nan kana rayuwa kebe in ka je kano sai su faɗi wasu abubuwa da hausa baka san su ba shi ma in ya zo nan ya faɗi wasu abubuwa mu faɗi wasu abubuwa ko bai sani ba kuma yadda hausawa muke tsaka gani idan a ce za a rubuta littafi da hausa nan sakwato to baka ne sai ya wahala sai a yi ta kawo abubuwa ba su fahimta ba to da Allah ya tashi sai ya kalli larabawan gaba ɗaya dukansu su 42 sai aka saukar da kowa aka ɗeba yarensa kowa sai aka harhaɗa shi kenan kowa dai ya san an yi da shi ba shi kenan ba ba mai cewa ba a yi da shi ba ko ba mai cewa shi kaza da an ka faɗi ba haka suke faɗi ba misali akwai larabawan da su duk inda Allah zina ta zo Allah zuna suke karanta ta ja'a Allah zuna ra'aitu Allah zuna barautu bi Allah zuna ma haka su larabcin su yake kuma lokaci fusha to kaga wanda ya saba da Allah zina ya ji Allah zuwa sai ya ɗauka ko wani lafazi ne ko? to bale kai da ba balarabe ba kila kakan kakan kama bai haɗa da laraba ba kuma ka ce ba za ka yi karatu ba eh? aga akwai matsala to Allah ya sawwaka to wa ƙarafar tashbihi gefen tashbihi mala ya ce hissiyani wani lokaci sukan zo hissiyani ya an ce hissiyani shine ma yudraku bi ihdal hawas abin da ake iya ganowa da wasu gabbai guda biyar ko da hannu ko a lashe shi da baki a ji ɗanɗanonsa ko da hanci a shaƙa ko a gan shi da ido ko a ji shi ta kunne wadda su ake kira da alhawas to duk abin da ake iya sani ta hanyar wa'annan gaban shi ake kira hissi shi ake kira hissi to wani lokaci da almushabbahu da almushabbahu bihi suna iya tahowa kowannen su hissi kawai misalin da muka bayar da su zaidun kaga hissiyun ne ana ganin sa ana iya taba sa ko kala asadi asadu shi ma hissi ne saboda ana iya taba shi ko ana iya kuma ganin sa to sai a rike wannan sauraka in mun zo mun ka kawo tashbihi muka ce wani almushabbahu da almushabbahu hissi ne koya kaga sai ka yi bayani walau khayaliyan ko da ko ta fuska khayali ma'ana suran tashi ɗaya an kai da kwakwalwa kamar wani mawaƙi da yake cewa na yi ta kuka ne ta zubar da hawaye hawayen nan kamar gulbin jini kaga ba taɓa ganin gulbi na jini ba ko an taɓa gani eh ka taba ganin gulbi na jini to wannan khayal ne amma da an same shi fa da zai iya yiwa a gan shi to shi ake kira khayal eh khayal abinda kai za a suranta ga kwakwalwa amma da zai yiwu to zai iya yiwa kuma a gan shi to ko da ta haka nan daina wannan ba zai kore a kira shi hissi ba da zai yana nan hissi din shi saboda haka ya ce ya yi ta kuka ya yi ta zubar da hawaye ya yi ta zubar da hawaye wai kamar abin nan gulbin jini a wannan mubalaga ta na yawaita hawayen da sauransu wa aƙali yani wani lokaci kuma almushabbahu da almushabbahu biyu sukan zama kowannensu aƙali shi ne wanda ba za a iya fahimta shi da wa'yancan hawas ba shi kawai ana da jin sane ta fuskar hankali ba ka iya taɓa shi ba ka iya ganinsa ba ka iya shaƙansa ba ka iya jin ɗanɗanonsa ba za ka ji shi ta kunne ba to wannan ana kiransa aƙali aƙali na misali kamar ka ce a al'ilmu kan nuri la al'ilmu kal hayati ilimi kamar rayuwa ne kaga ilimi aƙali ne alhayat shi ma akali ne ba wanda ake iya gani da ido ko a shaƙa ko a taɓa shi to wani lokaci da almushabbahu da almushabbahu biyu sukan zo a ƙaliyai to su ma a riƙe su kowannen su akwai shi a ƙur'ani wa minhu bil wahami to daga cikin shi aƙali ana samun tawahumi akwai wani lokaci tashbihi da za a kawo a kawo almushabbahu da almushabbahu bihi wahaman abinda ake nufi da wahaman kawai a dinga ambaton abu amma fil haƙiƙa babu shi fil haƙiƙa babu shi a misali suka ce akwai abubuwa guda uku da laraba ke yawan ambata su amma kuma babu su amma za ka ji su a waƙe da maganganu amsal karin magana na laraba da amma fil haƙiƙa babu su na farko suka ce akwai al'anƙa'u gaffaka wani tsuntsu da ake yawan ba da misali da shi gaggafa to ana yawan ba da misali da shi laraba in suna son su ba da misali da abu mai ban tsoro sai su yi amfani da al'anƙa'u to amma fil haƙiƙa babu wani tsuntsu da ake kira an kawo sannan akwai algul fatalwa babu wani abu da ake kira fatalwa haka kawai laraba sun ka kirkire shi ba wanda ya taɓa ganin fatalwa duk duniya amma su laraba su suka kirkire ta suna yawan ba da misali da ita in suna son su ba da misali da abu shi ma mai ban tsoro na uku suka ce da alkhillu masoyi fil haƙiƙa babu masoyi a duniya sai dai abokin zama akwai abokin zama amma masoyi alkhillu a babu shi amma dai ana faɗansa amma dai ba a taɓa samu ne ba saboda ba za a taɓa samun abokin da zai iya kai ga wannan manzila ba ballantana har a siffanta shi da cewa shi khalil ne ko khillun ne babu amma kuma laraba na yawan ambata shi amma fil haƙiƙati babu da yanzu an ce ka yi tari me tarifin aboki misali sadiq me ake nufi da sadiq eh ko aboki dai misali da hausa in an ce aboki mi ake nufi don ka gano cewa samun aboki na da waya amma ga baki za a iya furta shi na'am na'am na'am na'am Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. To wani mawaƙi ya yi mana tarifin aboki. Yake zargin wani da ke da awon wai shi abokinsa ne, sai ya ƙaryata shi. Shi ni ba aboki na hake ba. shi kuma yana ta mamaki yawa ne mun taso tare buda alaka eh tun muna yara yanzu kuma rana tsakawai ka ce wani ba abokinka ba ne ciya tawaddu aduwi summa tazumu annani sadiqun laysa nauku an kabi azibi sai ce kana da awar kai masoyina ne amma kuma na ganka kana son wani maƙiyina sau da haka cikin ƙa'idar aboki ko masoyi duk wanda aboki a masoyi ne ke adawa da shi ba zai so shi ba ai shi ne a sharɗul awwal ya ce to kai kace aboki na kake ɗan uwa na kake masoyi na kake amma kuma ga wani maƙiyi na can kana soyayya da shi ya ce kai laisan nauku an ka bi azumi wauta ba ta gushe ba daga gare ka kai wawa ne wawa ne kai wawa kake hmm? to shi yasa shehu abdullahi a tafsirin sai ya ce musadaqatul aduwi mu'adatul lissadiqi duk sanda kake abuta da maƙiyin masoyanka to kana adawa ne da masoyin naka saboda haka a nan ba aboki ne ba masoyi ne kake ba sai ce walaisa akhi man waddani ra'aya ainihi walakin akhi man waddani fil maga'ibi yace aboki na ba wanda yace yana so na gaban idanuna ba a ni ba shi aboki na ba shi an masoyi na ba masoyi na na hakika wanda sai bani nan sai ya nuna soyayyarsa eh sai ba ni nan sai ka nuna masoyina sai ce kuma masoyina wa man maluhu mali idza kuntu mu'diman wa mali lahu in abda daharun bi garibi wanda an masoyina wanda dukiya ta yi tawaci a lokacin da ba ni da ni ma dukiya ta tashi ce lokacin da zamani ya cizai da musiba dukkan su ka'ida ce kuma kowannen su sahi musa da ƙatu adu sadiƙi mu'adatul lissadiƙi shehu abdullahi ya faɗi wannan in shi za kawa gyara to a to ni kawai na kilun ni in tana da gyara to ku yi mai gyara dai ina gehe da da eh
akwai lokacin da shi abokin ne ba ya yi duk da haka kuma sai abu bayan shi a haka ɗin a cikin kamar baka sa kiyayya ba bala ali to gaskiya yana da mutum ne
ai duk wanda zai kika misali kila saboda shari'a masalan wannan ba kiyayya ba ne yayi a gane soyayya ma ake kiransa misali mutumin da za ka kishi saboda bai damu da addini da sauransu to fil haƙiƙa soyayya ce saboda kana ƙi masa abin da zai ja masa halaka kaga wannan ba kiyayya ba ce yawwa ka fahimci abin da ake nufi to wannan kenan saboda haka wannan ba ita ake kira kiyayya ba kiyayya shine ka ƙi mutum bisa ga zalunci ko wata adawa ko hasada da makamantansu shi ake nufi ko saboda addini ko abin da ya kama da wannan to wannan ita ake kira adawa Mm? misali kana da aboki to sai ya zan wani ne masa hasada kai kuma mai masa hasadan nan masoyin- masoyinka ne a dama a hili yake ai tun farko aduwi an gaci eh musadaqatu aduwi sadiqi mu'adatu lis-sadiq ai ba a ce min mutum mai adawa sai mutumin da ya siffantu da adawat ko ba haka bane sai mutum ya siffantu da wannan adawat saboda nan ba wai shi na kake ƙiyayya da shi ba a wata sifa ce da yake da ita abba kasu inda yau siffar za ta jaye zai koma masoyinka to kaga wannan ba adawa bane wannan ba a kira ne adawa ai Mm, mm. a to kawai ba ɗalibai ba ai ya kamata ɗalibi ba sai an ba sai an yi komi ba ni fahimta ta in ko har yanzu kuna da saura to Allah Allah Allah ya sauwaka to sai a gyara Mm, sai a gyara eh yawa mu san adawa mu san abu ne sannan in mutum na kinka kai ka san saboda shari'a yake kinka to wannan ba kiyayya bace soyayya ake kiranta fi zahir kai za ka ga kaba ƙiyayya ce amma fil haƙiƙa soyayya ce wahiya muhabba ko ba haka bane muhabba ce kuma Allah ma na yin irinta misali akwai lokacin da za ka roƙi Allah ya baka wani abu kuma kana mutuwa son abin amma shi Allah ya iliminsa wannan abin sharri ne gare ka kuma yana son ka kuma bai son sharri zuwa gare ka so da haka duk sanda kan matsa da addu'a sai Allah ya ƙara nisan taka da abin duk sanda kan matsa da addu'a kan matsa kan matsa in ma ka bar addu'a sai ga kama abin ya ƙara go amma duk sanda kan matsa sai shi kuma Allah ya ƙara nisan ta abin daga gare ka saboda soyayya kaga ana in ba ilimi sai ma sai ma ka zargi Allah ko ka ce ah to wai wai Allah mini ma Allah na roƙi kaza Allah na roƙi kaza na roƙi kaza na roƙi kaza Allah baka bani ba ka ba wani ga wani misali alfairuzul abadi mai alqamusul muhit cikin jaraba da Allah ya mai malamai suka ce bai haihuwa kuma yana daga cikin mujabud da'awa waɗanda da sun yi addu'a to kamar walƙiyar takobi ne yawa mutane bila adadin waɗanda ba su haihuwa su samu haihuwa kuma suka samu amma shi ga bai samu ba ya yi ta addu'a Allah ya hana mai amma kai in ka zo ma sai sai Allah ya baka saboda mi a ilimin Allah ya san haihuwan nan ba alheri ce gare shi ba to sai mu ce yana adawa da shi to yana da kyau a fahimci wannan eh to to a koma balaga a to misalin tawahumi shine kamar dai mutum ya kamanta wani abu da fatalwa ko ya kamanta wani abu da ita an ko hillun misali to duk wannan ana kiransa tawahumi an kawo almushabbahu ko almushabbahu bihi da wani abu tawahuman sun ce hatta a ƙur'ani akwai wannan can da Allah ke cewa tal'uha ka annahu ru'usu shayati wa ya taba ganin ru'usu shayati suka ce haza tawahuman bisa ga abin da ya gudana ga ibara tasu su larabawa duk wani abu mai ban tsoro to ana kamanta kan shi tunda dama shi shaidan dan adam ya suranta shi da wani abu mai ban tsoro ko kuma shi aljani shaidana aljani kwakwalwar dan adam dama ta suranta shi mi duk wani abu mai muni sai haga an buga misali da shi ba wai dan akwai wani abu da ake kira ru'usu shayatsi da ba to wannan ana kiransa tawahumi an gane yawwa saboda haka anan tal'uha hissi ne hissiyun ne an gane amma ru'usu shayatin shine almushabbahu bihi wannan aqali ne tawahumi aqali ne tawahumi wa bil wujidani sannan yana daga cikin bangaren aqali alwujidani shi kuma abin da jinsa ake yi amma ba ganin sa ake yi ba jinsa ake yi kamar misalin da muka bayar a karatun ɗazu irin farin ciki eh damuwa duk wannan wujidani ake kiransa hmm? yauwa to kamar a kamanta ainihin farin ciki kila da turare hmm? kamar a kamanta farin ciki da turare masalan to duk wannan ana kiransa wujidani shi kuma hmm. aufihima ya ce aufihima ko kuma wato a cikin su mana a samu hissi sannan kuma a samu akali shi ne ya taliful juza'ani fihima a samu da shi juza'an guda biyu da almushabbahu da almushabbahu bihi sun samu saɓani almushabbahu shina ya zama wa hissi almushabbahu bihi ya zan akali an gane wannan kama wancan misali tsal'uha yawa sannan wabil akas ana ya samu almushabbahu ya zan akali almushabbahu bihi ya zama hissi misali a ce kama al'ilmu kan nuri so al'ilmu ana hissi akali ne amma an nuru ha hissi ne saboda ana ganin haske eh ana ganin haske to duk tashbihi yana zuwa wayannan bangaroran da ya ambata ta bangaren almushabbahu da kuma mi almushabbahu bi to sai waje hushabai yanzu an gama magana akan almushabbahu da almushabbahu bi mun ji cewa dai wani lokaci sukan zo hissiyani ko a ko aqaliyani hissiyani Uh, khayaliyan ya shiga ƙarƙashinsa wani lokaci sukan zo kuma a ƙaliyani wanda tawahumi da wujidani duk sun shiga wani lokaci kuma sukan sassaɓawa ya talifu aljuz'ani tun waje hushabahi shi ne ce mun gan shi? wa waje huhu wajahin fuskar tarayya shine mashtaraka fihi abinda da shi almushabbahu ka wannan alif ta tasniya ce tana komawa ga almushabbahu da almushabbahu bi to abinda suka yi tarayya fihi a cikinsa waja ai waja'ani sai aka shafe hamza saboda wazani to sai ce wajaza shi wannan wajahu shabahi ɗin nan ya zo fi haƙiƙataihima wani lokaci yakan zo ga haƙiƙaninsu ma'ana za a kawo tashbihi a kawo wajahu shabahi kuma wajahu shabahi ɗin yana komawa ga haƙiƙanin zatin almushabbahu da ainihin almushabbahu wato bihi an gane ko ina misali shine yace inda misali zaka ce kamar ka ce alƙalamu ka hazal ƙalami fi jaudati alhibri wannan biro ko wannan alƙalamin kamar wannan alƙalamin yake wajen kyan rubutu kaga bai yiwa a samu alƙalami kuma babu hibru ko hibratin tare da shi eh ma'ana tawa da rubutu ba za a samu haka ba dole sai an samu ko kuma misali a ce a misalin ya za mu ba da misali kamar a ce misali zaidun ka amrin fil insaniya zaidu ai kama amru ne wajen zamansa ɗan adam to wannan fil insaniya tana komawa ne ga hakikaninsu don ba ranar da za a samu zaidu ba insano ba ba ranar da za a samu amru ba insano ba to tun da wannan sifa ba ta rabuwa da su to ita ake kira hakikiya amma in ya zama wani lokaci ana iya lalabo zaidu babu wannan sifa ko a lalabo amru babu wannan sifa to wannan shine ya ce wa kharija wani lokaci kuma waje hushabah yana zama wa kharij eh wajen ainihin almushabbahu da kuma almushabbahu bihi kawai misalin da muka bada farko zaidun kal asadi fi shaja'ati zaidun kamar zaki ne a jarunta lafazin jarunta shay'un ne kharij dan zai iya yiwa a samu zaidu ko shi zakin ma ba jarunta iya yiwa amma fil galib duk inda aka samu zaki ana hararumi yawwa to kuma zaman zaki ba jarunta ba shi ke cewa yanzu ya tashi daga zaki ya koma wani abu na daban ba a yana dan zakinsa amma wannan jaruntar da ya babu ta eh to wannan ana kiransa da kharij wasfa wajen sifantawa fa hissiyun to shi ma wajen shabahi wani lokaci yana zama hissi yana zama hissi ina misali inda zai zamo wa wajen shabahi hissi shi ne kamar can an faɗa cewa shi almushabahu da almushabahu biyu kowannensu yana zamowa hissi ko akali to shi ma wajen shabahi yana da wannan yana da wannan sifa misali kana iya cewa zaidun ka amrin fi tuli zaidu kama amrin ne wajen tsawo eh kaga tsawo hissi ne saboda haka sun yi tarayya sannan wa akali wani lokaci kuma wajen shabahi yakan zo akali kamar shi shaja'a din can da aka ambata zaidun kal asad fi shaja'a shaja'a akali ne akaliya ce ba a ba a ganin ta ko waza to shi wannan waje shabahi wahidun wani lokaci yakan zo guda shi kadai ma'ana abu guda ne sifan nan guda ɗaya ce ba biyu an ka kawo ba ba uku ba ba hudu ba da sauransu cewa dai an ka yi zaidun kal'asari fi shaja'ati kaga shaja'a abu ne wanda yake kwaya ɗaya ko yawwa da wani lokaci yakan zo haka nan au fi hukumihi ko kuma ya zo a cikin hukuncin abu guda ka tashbihi misali kama a ce hazar rajulu fi uluwi sharafihi wa husuni tal'atihi kalbadare au shams misali kama a ce anta ka shams anta ka shams to in ka kula wajen shabahi din nan ɗaya ne amma hukuman saboda kamanta shi da rana kaga akwai al'ulu a ciki sannan akwai ɗaukakar daraja sau da haka a sura in za a yi bayani za ka ga kamar suna da yawa amma kuma guda ne ta fuskar hukunci ko kuma an takalbadari shi ma ana bayani ne akan bayyana da kuma ɗaukaka kila ka shahara eh ko kana da kima cikin mutane mm, to wannan galibi ya fi tahowa wajen at-tashbihu at-tamthili galiban eh an fi an fi samun sa'ana aula wani lokaci kuma yakan zo muta'addid shi waje hushabai misali zaidun ka amrin ko ana iya cewa fil ilmi ko wafi sabri wafi kaza wafi kaza ita kawo abin da ake son a kawo to wani lokaci wajen hushaba yana ya zama wa muta'addid muta'addid eh sai ya zan aujihu shabahi an ka samu ma yanzu fuskoki da yawa na kaza yayi kama da kaza kaza yayi kama da kaza a cikin kaza da kaza da kaza da kaza da sauransu mm. wani lokaci kuma ana samun wajahu shabahi ya zan an ciro shi ne daga abubuwa daban-daban shi guda ne amma kuma asalin inda aka ciro shi inda aka fito da wannan sura din kuma ababen yana da yawa kamar faɗin Allah ta'ala masalul ladzina humilu tawrata thumma lam yahmiluha sai ce ka masalil himari yahmilu asfara to wannan shi ake kira da at-tashbihu at-tamthili duk sanda ya zama wajahu shabahi sura ce amma an ciro ta daga abubuwa da yawa ba ga abu guda an ka ciro ta ba nan da Allah ya ce masaluhum misalin su ka masalil himari ba wai ana son kai a kamanta su da jaki ba a ba shi ake nufi ba halin jaki ake so a kamanta da halinsu eh halinsu halin da jaki yake ciki shine gashi ɗauke da wasu jikkunoni waɗannan jikkunonin kuma cike suke da ilimi amma kuma ya jahilci abin da ke ciki kuma ga ya ɗauke da su ga shi ɗauke da su sannan kuma ya jahilci abin da ke ciki sannan kuma ga ya kusa da su to wannan hali shi ake son a kamanta da su wa'annan yahudawan na ga su Allah ya wasu ma sun haddace a taura ko sun haddace mafi yawanta eh amma kuma sun yi mi ba su amfana da ita ba ba wai jahilta ta sun kai ba a'a ba su amfani da ita ba sai aka manta su kamar jakin da yake dauke da manya-manyan littattafai amma saboda bai da ilimin da zai iya amfanuwa da su shi yasa bai san kima su ba bai san darajar su ba shi yasa in ya gaji yana ya jefa su cikin kashi da bola da sauransu wannan halin shi ne ake son a kamanta su da shi wanda asali a waje hushabahi din za mu ga abdalala ne duka yana koma zuwa ga bata kamar yadda wannan jaki ya bace daga abin da ke cikin littafin da yake dauke da su haka su ma suka bata tare da kuma ga littafin Allah tare da su to amma wannan batar an ciro ta ne daga ababe daban-daban daban-daban daga ciki akwai ɗaukar ilimi akwai kusantuwar ilimin da mai shi ko kusantuwar shi jakin da kayan ilimin sannan kuma ga jahilcin da yake tare da shi to wannan shi ake kira da at-tashbihu at-tamthili za mu ga asalinsa sifa ɗaya ce amma kuma an ciro ta ne daga abubuwa daban-daban to da ana samun irin wannan kusan alkur'ani ma ya fi kawo wannan saboda galibin tashbihin da ƙur'ani ke yi kamanta hali ne na wani abu da wani abu can da aka ce fa masaluhu ka masalil kalbi ai tashbihi ne tamsili ba wai kawai ana son a kamanta shi da kare ba a'a a halin siffar da karen ya siffantu da ita na halin shi ne ake son a kamanta shi wannan malamin da shi ana bayimta? domin a sura halitta ta kare a sai dai in ya siffantu da wata sifa to sai aka samu irinta wadda ta yi kama da wata sifa da ɗan adam ya siffantu da ita sai a kamanta su amma ta fuskar halitta da yanayi da ɗabi'a ba su da alaƙa ba su da ba su da alaƙa to kare cikin sifofinsa za mu ga akwai kwaɗayi tsananin kwaɗayi ko ba haka ba sannan cikin sifofinsa akwai kuma rashin sanin ciwon kai haushi bai san ciwon kansa ba bai san darajar kansa ba a kore shi ya dawo a kore shi ya dawo ko bai da wannan to wannan kenan to wannan sifar ita ke ake son a kamanta shi wannan mugun malami da ya bi duniya ma'ana saboda lalacewarsa ya zama ma yanzu bai ma san kimar kansa ba to wannan shi ake kira da at-tashbihu at-tamsili to sai adawatu tashbihi ai na'urorin da ake tashbihi da su kayan aiki kenan ko sai ce wal kafu auka anna auka misli adatuhu yace wa qad bi dhikril fi'li wal kafu ana tashbihi da kaf ka kal asadi zaidun kal asadi au ka anna ko haka na ana tashbihi da mi ka anna eh to misali na kamar can da ya ce wata kunul jibalu kal'ihin kaga an samu ka ko kaga aljibal aljibal kaga menene hissi ne ko akali hissi ne saboda ana ganin dutse eh al'ihin shi ma hissi ne ko akali eh saboda ana ganin sa eh an ce a taba ana iya taba shi ko to ina waje hushabai eh ai su malaman balaga a ka'idar su ko da an goge abu to dole a kaddara shi ma'an dole in ka zo fassara to cikin bayanin ka dole fassarar ma'ana abin da aka goge zai zo domin sun ce wal muqaddaru kal mazkuri duk abin da dai kaddara shi ake yi to da shi da wanda an ka ambata duk ɗaya ne karka ce wai iya abin da ka gani zahirin lafazin ayoyi shi ɗaya zaka fassara ka gudu a duk abubuwan da aka shafe misali yanzu a tafsirin da muka yi na ayoyi je kun ga yi wasu wurare an shafe mubtada ko amma kuma da aka zo fitowa da ma'anoninsu kuma sai da an ka ambaci ma'anonin nasu don a nuna maka abu ko an shafe shi yana nan ma'anan wa fa'idatan yana nan ba wai iya abin da ka gani na kalmomin aya shi ɗaya zaka takaita a kansa ba a'a sai ka duba kaga akwai abin da aka shafe akwai abin da ake kaddarawa wannan usulubi ne kuma na larabawa yana cikin fasahar su shi yasa qur'ani ya bi musu da irin abin da suka saba da shi don dai ka a zo da wani abu su ce ya saba ma usulubin saboda haka ba za su yi imani da shi ba to abin da aka kaddara sai ka kaddaro shi ka faɗai kuma ka yi bayanin ma'anarsa kuma ka faɗi dalilin shafe shi duk abin da aka ɓoye akwai dalilin ɓoye shi ba haka kawai an ka ɓoye abu ko an ka shafe abu to yana da kyau a fahimci wannan sau da haka wasu tashbihatu ɗin za ka gama adatu ɗin ma ɓoye ta ake yi to nan sai a yi ƙoƙari a samo mana waje hushabahi wata kunul jibalu kal'ihin sannan a gano menene gardu na shi tashbihin duk da ba mu kai ga gardu ba amma tun da mai bayani akan almushabbahu da almushabbahu bi mai bayani akan wajahu shabahi to sai a lalabo mana shi in hissi ne a faɗa in aqali ne shi ma a faɗa in muta'addidun ne a faɗa in wahidun ne a faɗa to wannan yana daga cikin abin da aka ɗora maka eh amma in zaka zo ka kasa gano wannan to kaga baka cancanta kai tafsiri ba dan baka san alqur'ani baka san larabci ba in dai za a kawo tashbihi a ɓoye wani abu kai iliminka ba zai iya ƙwaƙwal wannan abin ba to wannan ya nuna kana da rauni a luga da koma ka san ulumin nan da ake bukata sai su taimake ka sai ka yi mi sai ka gane maganar Allah ko to saboda haka wata kunul jibalu kale me waje shabai shi a wajen shabai na'am wal ma'ana mutaqarib na'am eh eh wani irin hali to ai shi shi zaka faɗa eh na'am to wal ma'ana mutaqarib ina wani eh kun yi ƙoƙari akwai abu wani point da ya kamata a ce kun isuwa da shi guda ɗai nan wa zai taimaka musu نعم نعم نعم poet ɗin da ya kamata ku hararo shi ne a wato babban abin da ake son a fahimta da shi a nan shi ne ana son a duk da wannan ne kamar gardu tashbihi ne bai kamata mu ambace shi ba amma dai abin da ake siffar da ake son a kamanta duwatsun da shi shine rashin nauyinsu an gane don hankali da ma'ana ta tabbatar da da an ce abu dutse ne yana da mi musamman an ce dutse ne irin manya-manyan duwatsun ga to shi kuma al'ihin shine gashin sufi wanda aka daki kaga an rage mami nauyi da quality ta yadda an dake shi aka ajiye shi za ga da iska ya biyo zai to haka su ma duwatsun za su koma to wannan rashin nauyin na shi dutse da ɗan adam da nauyin dutsen da shi ɗan adam ya saba da shi shine ake son a nuna mai babu sha a wannan lokaci an zare wannan nauyin saboda duwatsun an niƙe su an rede su ta yadda iska ma za ka ga yana ɗauka su da kasan ƙura da kasan ana sheƙe ƙura da sauransu ba a ganin nauyi eh saboda haka waje hushe bai din zai zama akali amma duk abubuwan da kun ka faɗa suna ya zama wa lazimin wannan amma dai wannan shine babban point din da ake son shine gardu tashbihi gardu tashbihi shine ana son a nuna rashin nauyin duwatsun rashin nauyin duwatsun shi addalin da yasa aka kamanta aljibal da alihin amma in ba haka ba ai ba su da alaka ta kusa ko ko ta nesa to amma saboda sun shiga wani hali da wata siffa ta rashin nauyi shi yasa ake son a kamanta su din to ga ka anna can Allah yana cewa ka annahunna baidun maknun a gani sai Allah ya zo da ka anna ba a kawo mi kafin ba ko yawwa to shi kuma ka annahunna hunna shine almushabbahu kaga hissi ne ko akali hissi ne da matan huru la'ini ana ganin su in an shiga aljanna ko eh eh an shiga aljanna sai kai kaidi yawa baidun eh jam'u baidatin kwanjimina ko kaga sai ka kamanta yan mata aljanna da kwanjimina wanda ar makanun wanda a tsare an rufe ba raga an fasa shi ba to shi ma kaga ana ganin kwanjimina ko har sai da shi ma ake yi kaga ya zamo shi ma ya zamo hissi ba ba akali ba to me waje hushe bai eh menene sannan kuma hissi ne ko akali eh ka annahunna baydun makanun na'am To, wal ma'ana mu ta ƙare, akwai saura. Na'am. Su ma yan ba a kula ba za su kalle. Na'am. Yawwa, kyawun dai matan. Ehem. yanzu kyawu an gane yawa shi ne kyau kyan ne ake son saboda kwanjimina a lokacin da yake makanuni ya fi kyau sama ga in an fito da shi waje to wannan ana son a kamanta kyan matan da kyallinsu da jan hankalinsu an gane da shi wannan kwai na jimina da yana daga cikin kwan da laraba suke yawan buga misali da shi an gane wajen abu abin da ke ɗaukar hankali da sauransu to shi yasa aka yi amfani da shi ana na fatar an gane saboda haka garu da tashbihi shine ana son a bayyana kyawun shi almushabbau a bayyana halin da suke ciki na kyau da matsayi da kyalli da jan hankalin ɗa namiji na'am shi ma akali ne ba hissi ba a akali ne a ba a ganin kyau yawa sai dai sai dai a ga tasiri ne ba ba a taba kyau eh ba a ganin kyau a ba a ganin kyau ya za ka yi kaga kyau yanzu misali ai kana da kyau ko to taba mana kyanka to in ka ce nan to mun san goshi ka taba yanzu ka fahimta ko eh yanzu an ce wayan nan na da kyau misali sai ka ce tabo mana kyanta baka san da za ka taba shi ba eh eh so au au ka misli wani lokaci kuma ana tashbihi da mislu ko a ce zaidun mislul asadi misali eh duk dai abu ɗaya ne ko kuma banda wannan ana amfani da shi ne can da ya ce adatuhu wato adawatu na shi tashbihi wa qad bi zikril fi'li wani lokaci ana ambatar aiki fi'ili ko mudari ko madin misali a ce zaidun yushbihul asada ko yushabihul asada ko yumasilul asada an gane yawwa ko masalal asada duk wanda dai ka gada ma duk wannan ana ana ambata eh to bari mu karasa da agaradu tunda bai da yawa to sai mala ya ce na hudu daga cikin bayanan rukunai tunda ai bayani akan almushabbahu da almushabbahu bihi an yi bayani akan wajahu shabahi an yi bayani akan adawatu shabahi yanzu sai gardu tashbihi ko agaradu tashbihi to sai ce wa gardun minhu to manufar da take sa a kawo tashbihi ala mushabbahi wani lokaci tana komawa ga mushabbahu kamar wancan da muka ba da misali dazu in ka ce misali zaidun kal asadi to nan gardu tashbihi yana komawa ne ga zaidu ana son a bayyana halin zaidu na jarunta shi yasa aka kamanta shi da wani abu da yake jaruntarsa ta fi ƙarfi sai dai abin da ya kamata ku sani wajibi ne ita wannan fuskar tarayya a dole ta fi ƙarfi an ta kuna akawa filmi shabbahi bihi wannan sharaɗi ne wannan fuskar tarayya to sharaɗi ne ta zamo ta fi ƙarfi ga almushabbahu bihi sama ga almushabbahu misali in ka ce zaidun kal asadi fi shaja'ati to aga ai da zaidu da zaki ya fi jarunta to amma wani lokaci wannan haza huwa al'aslu haza huwa al'aslu amma wani lokaci ana iya kawo tashbihi maqalub wanda za a yi magana a kansa to yan aka kawo tashbihi maqalubi shi kuma galiban zaka ga wajahu shabahi ya fi ƙarfi fil mushabbahi sama ga al mushabbahu bi za a yi bayani wani darasi na gaba to ya'udu wannan manufar zaka ga wani lokaci tana komawa ga almushabbahu a bayyana halinsa au ala mushabbahi bihi wani au ala mushabbahin bihi wani lokaci kuma tana komawa ga almushabbahu bihi shine lokacin da tashbihi ya zamo menene maqalub misali kace al-asadu kazzaid misali ai zaki kamar zaidu ne fi shaja'a to wannan ana kiransa da at-tashbih al-maqalub ko faɗin Allah ta'ala walaysa zakaru kal unsa tashbihi ne maqalub ay walaysa al unsa kal zakari hadha huwa al aslu ko afa naj'alu al muslimina kal mujrimina to hadha maqalubun wal aslu afa naj'alu al mujrimina kal muslimin wannan maqalubi ne an maida al mushabbahu ya koma al mushabbahu bihi almushabbahu bihi ya kuma almushabbahu to wannan shi ake kira da at-tashbihu al-maqlub saboda haka afana ja'al muslimina kal to kaga nan wajhu shabah yana komawa ga mi ga almushabbahu bihi ko yana komawa zuwa ga almushabbahu shi ne wajhu shabai tunda magana daraja ake yi amma sai aka yi kalbi Allah yana magana daraja da hukunci da sauransu zai yi a ce misali da musulmi mai ihsani da mujirimi kafiri a ce matsayinsu ɗaya hmm? to nan meye waje hushabahi kenan meye gardu tashbihi kenan waje hushabahi shine alhukum wal manzila wal sharaf wal martaba shine waje hushabahi to menene al gardu min tashbihi na afa naj'alul muslimina kal mujrimina al aslu afa naj'alul mujrimina kal muslimina gardu tashbih gardu tashbih yaudu ila maza yaudu eh a yana komawa ga almuslimina ko ga almujrimina eh gardu tashbih to faɗi gardu din tunda ka ce almuslimina faɗi a takawa gaba Na'am, jam'i ne musulmai. Na'am, na'am. In, to wannan dai abin da aka faɗa shi na kan maimaita. Gardu, gardu, dalilin da yasa aka yi tashbihin. Hmm? eh algardu bi da tashbihi ya udu ilal mujrimina halin su mujriman su ake son a bayyana halin su ai shi yasa aka yi kalbi aka mai sai maqalub an gani da ba shi a tashbihul maqalub ana yi ne na galiban ihtiqaran saboda su ba su da darajar da za a ma fara magana da su ibtida'an shi sa aka kallabe su ya ce afa na ja'alul musulmi na kal mujirimi na kenan an ce afa na ja'alul mujirimi na kama akwai wani to Allah ta'ala alam sai mu dakata a nan saboda haka ƙur'ani gulbi ne to Allah ya sawaka Allah ya ba mu ilimi mai amfani na'am Na'am. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. kafin tashbi wannan ma ba za ta hana mata ta yi aikinta ba amma dai za ta hana mata jarra wannan malaman nahawu na babu ruwanmu da nahawu mu mu balaga muka ba can ka kai ta nahawun ka amma dai za ta yi aikinta na tashbihi eh saboda haka tana nan kafin tashbihi dinta eh ba ka ce kamal badare ba a kamal badaru saboda wannan ma ana kiranta kafa saboda haka ta hana ta aiki eh amma tana nan kafu tashbih albadaru yana nan kuma abin nan almushabbahu bi masha Allah to na'am na'am saboda haka haka zaka yi sai ka abubuwa idan zaka samu lokaci misali sai ka yi ta cicciro tashbihat a qur'ani sai ka zauna wannan almushabbahu ne wannan almushabbahu bihi ne hissi ne ko akali tawahumi ne ko khayali ko wujidani masalan waje hushabahi shi ma hissi ne ko akali wahidun ne hukuman ko kuma wahidun ne ko kuma muta'addidun ne tashbihin ma wani iri ne a tamsili ne ko ba tamsili ba ne to haka haka haka sannan menene gardu tashbihi sai ka ka tara ilmomi da yawa kuma duk sanda za a yi bayani kan tashbihi za ka ga ba za ka samu matsala ba ko littafi kake karatu da kaga an kawo tashbihi kai tsaye za ka iya gane amma in ka zauna haka kawai shiru to kaga babu ɗabbaƙawa sai a samu matsala duk wannan uluma ana yin su ne don a yi wa alƙur'ani hidima da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne manufa kawai ba idan mu zama ma masana balaga ko masana na hau ko waye da sauransu shikenan kawai a'a don mu yi ma alkur'ani hidima saboda an aza ilmomin ne don su hidinta wa alkur'ani na batar an fahimta saboda ka sai a kama jiki dan samu lokaci kowa ya ɗauko alkur'ani eh misali kana ya duba juzo amma ko suratul baqara misali tashbihi nawa yazo ka rubuta sai ka kiyaye ayoyin da sauransu na'am adatu ba adatu ba na'am na'am kawo misali kamar salin da zista wuka da nara yana nan tashbihinsa tashbihi ne a yi tamsili shi ma yana cikin abin da ya kamata mu ambata tamsili ba kama arsalna haga shi ma duk tashbihi ne na nan da yawa laisa ka mislihi shayu duk tashbihi ne tashbihi yana da yawa cikin alkurani saboda yana daga cikin asalibu na larabawan da suke ji da shi to darasinmu dai na gaba za mu yi magana akan anwa'ut tashbi eh eh akwai tashbihun mursal akwai tashbihun mu'akkad akwai tashbihun bali akwai tashbihun mujmal akwai mufassal nan da yawa za a yi bayani akan su su kuma insha Allah to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi